wasu sai su biyo wannan na wajen layin masallaci wasu su bi wancan layin ko ba inda zai da su to amma dai kawai yana sa ran cewar akwai inda zai je kuma sai ya tattaro su to wajen haƙurin tattara sun nan ma shi ma kan shi kaga siffa ce ta haƙuri sannan suna koyawa mutum tausayi duk mai kiwon dabbobi za ga yana da tausayi saboda idan ya zo idan zai idan suna cin abinci ko suna shan ruwa ko kuma ruwan ma za su sha ya ga cewar ruwan ya gurɓata ba za su iya sarrafa shi ba sai ya je ya kaɗe ya je da mazubi ya kaɗe ya kore abin da zai hana su shan ruwan ya ɗebo mai kyau a ciki ya zo ya kawo musu sha yana ɗaya daga cikin shafaƙa tausayi sannan idan ana tafe ya ga wata tana nema ta kasa sai ya tsaya ya taya ta in ya ƙarama ce ma sai ya ɗauke ta sai ya ɗauke ta kuma zai tsaya ya kula da ita duk yana ɗaya daga cikin abin da yake koya maka wannan abin nan sannan kuma yana koya wa mai kiwon dabbobi gadi gadi shine daga lokacin da za a ce wani daga cikin namun dawa zai zo ya kama wata ya ci kamar misali a ce ko zaki ko wani abu haka wanda ya zai zo ya kama akuya ko tinkiya ya cinye ko kuma barawo wanda ke shi mutum ne wanda zai zo kawai ya sata to kaga sun koya wa mutum ɗabi'ar gadi sannan suna koya wa mutum a ɗabi'a ta san juna ta san ɗan'uwansa dabbobi suna da san ‘yan'uwansu za ka gani har kwa irin ɗan abubuwa haka na social media za ga ɗan wani bidiyo haka da za a nuna yadda wani kamar yadda na taɓa ganin wani na kunkuru ko kunkuru ya zo ya faɗi ya juya baya ya yi rigingida a kan ƙoƙonsa ya yi juya ya kasa ɗan uwansa ya zo ya yi ta ƙoƙari ya yi ta ƙoƙari ya san yadda ya yi ya angiza shi ya tashi ya dawo daidai suka ci gaba ko kuma wanda za ka ga wani ya zo ya faɗa ana tsallaka wani rami wani ya zo daga ciki ya kasa tsallakawa tsuntsi ya kwashe shi ya yi ya yi ya yi ya fito ya kasa fitowa ka zo ka ga irin hikima ta dabbobi da za a zo a yi masa wata hikima a janyo shi ya fito daga cikin wannan wannan ramin kaga duk wannan yana daga cikin alamu na nuna so sannan ka ga a cikin abubuwa na tausayi da ake koyarwa abin da na manta ban faɗa ba shine yadda uwa za ta zo ta taho tana sauri wata wani abu ta gano ko abinci ko wani abu za ta ci ko wani waje za ta je amma ɗanta zai taho da gudu ya zo ya kama nonanta yana sha ta ja ta tsaya ta haƙura da nata uzurin saboda nasa kaga duk yana ɗaya daga cikin tausayi zai nuna maka tausayi sannan a sannan yana koya maka ɗabi'a ta jajircewa jajirtantaka da kuma abin nan irin ta kaga dabba wani lokaci sai kaga cewar in kana kallon irin tashoshi na namun dawa za ka ga irin karfin rai na dabba zaki ya zo zai kama jakin dawa yayi yayi yayi ya kai shi kar ya kasa kai shi sannan kuma yan uwansa in suna nan kaga sun yo kansa an sha nuna inda su ma suke hana zaki sakat har ma su ta harbinsa suna ɗaga shi sama suna dawo da shi ƙasa yi lilisi lagalaga da shi su ma su kashe shi duk yana ɗaya daga cikin abin da yake koyawa bawa ita ce kwarai kuwa sai da ta harbe shi ma da wani ɗinta sai da ta harbe shi da kafarta sannan ya faɗo ta rinka take shi to duk irin wannan yana koyawa mutum karfin rai to kun san hikima da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi face sai yana kiwon dabbobi saboda waɗannan siffofin to sai ya zama tuce wai kamar rahasal suke yi ai an san rahasal eh control shi ma eh zai iya controlling ɗinsu yadda za su tattarwatsa ɗin nan ya tattaro su ya haɗo kansu to duk mutumin da zai mulki jama'a sai ya suffutu da waɗannan ɗabi'u da muka ambata sun kai guda biyar zuwa shida kuma kaɗaita e ga kaɗaita to ita ce kaɗai idan lokacin da aka zo ga su da yawa amma shi kuma shi shi kaɗai kuma zai zamanto cewar yana iya kora su wani waje da babu mutane ya kaɗaita daga shi sai su to duk mutumin da ba shi da waɗannan qualities ɗin waɗannan ɗabi'un to bai cika shugaba ba ba zai iya shugabanci ba sai ka same shi mai haƙuri sai ya zama mai juriya sai ya zama mai son mutane sai ya zama mai son buƙatun mutane akan nasa sai ya zama mai haƙuri sai ya zama mai jajircewa kar a kai shi kar kar kuma fa kawai wani rubul kar ya zama towa haƙurin naka ya fi yawa wani abin yadda kake hakan na wani abin an yi sai ka yi haka ayi ayi ayi kawai ka ce a'a ka dage don kar kuma haƙurin ka ya fiye yawa wani abin sai ka tsaya ka dagi a ciki saboda kana so gaskiya ta tabbata ko adalci ta tabbata ko kana so ka saita mutane in kullum za su zo su ce sai ka ba mu ba mu an mun haihuwa an mun waye an yi mun an mata cs an mata waye a'a a wani lokaci sai ka yi da gaske ka nuna a'a kana ka jajirce muna mutane su su koyi zuwa su nema to shine to lokacin ma yayi amma hadisi ɗaya ne mu ɗan yi haƙuri mu ƙarasa shi tunda mun ce gobe sabon babu za mu shiga shi ma na abi huraira ne ya ce an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh, ya ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam auke 611 611 daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min khairu ma'ashin nasi lahum rajulun ya ce yana daga fiyayyen neman abincin rayuwa na mutum ya ce mutum ya ce mumsikun a ina na farisihi wanda yake riko da ragamar dokinsa fi sabilillahi a cikin ɗaukar kalmar Allah ya ɗiro alamatinihi ya haushi yana ta gudu a kansa a bayansa kullama su mi'a hayatan aw faza'atan duk lokacin da ya ji sautin yaƙi ko firgici ɗara alaihi yabtagil qatala zai ruga zuwa gurin yana neman wato mutuwa yana neman yin yaƙin ko yana neman mutuwa saboda ɗaukar kalmar Allah shine aul matau mazannata mazannahu ya zama to cewa wai mutuwar ma neman ta yake aw rajulun fi gunay matin ko kuma mutum a cikin dabbobin sa fi ra'asi sha'afatin min sha'afi min hadhihi sha'afa a cikin kololuwar dutse daga waɗannan duwatsu aw baɗin wadin ko kuma a cikin wani wadi min hadila audiya daga cikin waɗannan wadiddika ramammuka yuqimu sala yana tsaye da sallah wa yu'ti zaka yana ba da zaka wa ya'budu rabbahu yana bauta wa ubangijinsa hatta ya atiya hul yaqin har yaqini ya zo masa shine mutuwa yace laysa minan nasi illa fi khairin yace baya shiga al'amuran mutane sai a cikin al'amuran alkhairi to nan kashin shine shahidin kaga can duk misali ne wannan ɗaya daga cikin muhimmin fa'ida da zamu gani a cikin wannan hadisi shine iya ba da misali na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ka ga yadda aka koro hadisin amma duk ba a faɗi me ake nufi ba sai a ƙarshen ko ku yanzu nan da ina karantawa ai za ku ga kuna ta sauraro na kun bani attention kuna so ku ji aina za a ƙare ne to na ƙarshen shine yace laysa minan nasi illa fi khair baya shiga al'amuran mutane sai a cikin al'amuran alkhairi to kun ga wannan di ya ƙara fitar da cikakken bayanin abin da yake afkuwa a abin da yake na baya da waɗancan hadisai na baya don haka idan ya zama cewar mutum abin da ake nufi shine rinka barranta daga cikin mutane amma sai abin da yake na alkhairi kaga sallar jam'i abu ne na alheri to za a gan shi sallar juma'a abu ne na alheri za a gan shi a jana'iza abu ne na alheri za a gan shi duba marar lafiya za a gan shi halka irin wannan ta karatu za a gan shi amma banda wannan dandalin hira filin bal filin menene abin nan wancan sunuka shine duk ba za a gan shi ba ko kuma wani abu da za a je a ce kawai nan gurin ba a keɓance shi da cewar guri ne na alheri shi kaɗai ba amma ko hatta guri na tattaunawa mitin kar mutum a kira shi mitin na unguwa ya ki zuwa ya ce an ce kar mutum ya shiga cikin mutum to an ce abu na alheri ai ina jin mutane suka zauna mitin dai na unguwa ko na al'umma ai abubuwa suke karantawa na ai suke ambata suke tattauna na alheri ko to wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a so mutum ya sahibbanci mutane a cikinsu wallahu ta'ala alam a nan za mu dakata kuma kamar yadda muka ambata insha Allahu gobe idan na zo a tsanaki na duba sai in ga shafin sai a gaya wa sauran mutane in Allah da zamu fara babin azumi daga gobe in Allah ya so yarda tambaya ce ina Oji wannan shafin? A da shafin? Eh wannan? Eh shi ne shi ne muka yi shi na ƙarshe. Wannan. Eh shi ne. Shi ne na ƙarshe. Amin amin. Na'am? Na'am.
zamu da su kamar in sun tashi haihuwa an ce biyu uku haka da sauransu Mm.
amma shi kare mana in ya tashi sai goma ya kan zuba
da to da ba ko ba za wurin ka taba sai kan ce ga garke kare da da ba da bar ga alade ba To shi ma ko?
amma kuma karen ma yana da wani abu kaga yana nan babbar diwa amma in ka tashi neman sa zai ba ka mamaki Eh haka. Saboda rashin albarkarsa. Yanzu kana neman karen sayarwa. Yanzu dai a Kano dai ina jin ban san gurin ba. A Kano dai babu ko?
nake wuce ba ni shawa sabon gari Oke sabon gari. Kuma in ka je zaka sha mamakin kuɗinsa. Tsada ne da shi. Sannan ko gurin ciyar da shi shi kana ganin abinciccikansa musamman in ka siyo wanda ya keɓantu da wata kala ko wata sufa ko wata si- eh, siffa daban za ka gan shi da tsada harkar ciyarwarsa da tsada komai ɗinsa da tsada amma akuya ina jin kana fita nan mariri za ka samu ta sayarwa kuma ita koya ka ba ta kanzo da dusa da ciyawa da waye sai ta ci ta kwashi ta ci gaba da harkarta da yawa ma masu kiwon awaki da yawa irin na cikin gari ba sa yin ba sa ɗaure su sakin su kawai suke ta je ta ci wancan ta je ragowar wancan abinci ta lashi wancan wata ma garu take lasa kaga tana ta lasar garu waɗin wannan gishiri gishirin abin jikin siminti simintin shi daɗi ne a gurinta ka gani saboda haka kaga albarka kenan irin ta irin ta ah, awakan na haka shi kare kamar yadda yalabai yake faɗa ga shi dai yana haihuwa da yawa amma ya yi a banza tunda yana ta haihuwar amma dai ga shi bai cika duniyar ba ka tashi neman sa ba lalle ka same shi ba sannan kuma ga sharrukan da suke tattare da shi dan shi ka dore shi ma a gidanka ka haramta a kanka shigar mala'iku mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake da kare ni ina mamakin yadda zan zauna da kare a gida a ce in zauna a gida mala'iku ba su shigo gidan nan ba ni ko ni ko dai gaskiya fi sabilillahi a hakura gadi to ai gadin da ake magana a nan gurin abu gadin da malamai suke magana gadi ne irin na dawa irin na dabbobi da ake kiwonsu kuraye saboda maganin saurin ma- eh, abin nan eh, namun dawa sannan kuma da mutane wanda za su zo su satar maka ah, dabbobi ya bi su ya kai musu hari shi ne fa abin da ake nufi haka zalika wajen farauta haka zalika wajen farauta zai iya kamo abin da ba sai an yanka ba ka gani ka samu to amma in dai kamar eh, a gida ne allah na tuba to eh, salamu alaikum alaikum salam wallahi ta sun ka gidan nasi Mm, ai da ka ba ku sa islamu ya ce kowa ya Mm.
ce su kare shi Haka da dai suna zage da shi ko mm, sai aka ba shi aya ta sun ka gidan nasi.
mm.
Ko, to a yanka yi amfani da ita a cikin gidanka eh amma wannan da kake faɗa ba kowa ne yake da imanin ɗaukar hakan ba wallahu ya asibika minan nasi sai masu imani to a watakila kai kana yi watakila ni ma ina yi amma watakila wani baya yi shi sai karen ne yauwa shi ya fi son ya ji kare a gidansa yadda da ya zo ya ɗan abin nan da jin eh, zai ce wunwu da an taɓa gida zai ce wunwu to wannan alaikun salam da tare da sallar yar da ake magana na a cikin ramadana ko a wajen ramadana shin wace ta falala wadda ta take banta da dogayen ayoyi na alƙur'ani ma'ana da zautu tsayi da ita ba yawan rakawoyi ba ko ko wadda yawan rakawoyi da ita to akwai saɓani a gurin malamai ina jin abinda suke cewa shine a wa ƙomo lillahi ƙanitin dalilin wannan wasu sai suke danganta cewar idan mutum zai yi sallah ya daɗe a tsaye shine tafi lada wasu kuma sun ce wanda suke cewa waccan ayar waccan ayar ah, ya- eh, ko ya yi wallazi na aminu ya yi wallazi gashi nan ƙarshen suratul ah, suratul suratul araf ne ko ina hafizan ne eh da yake cewa ya ku eh, ya ku waɗanda kuka yi imani ku bauta wa ubangiji ku ku yi sujjada ku zama masu sujjada da eh, ta kwanta mu wallahi to ma'ana dai almuhim shine akwai waɗanda suka tafi akan cewar sallar da ake yawaita yin sujjada a cikinta ita ce tafi falala wasu kuma suka tafi akan cewar dalilin waccan ayar a a wacce ake tsawaita tsayawa a cikinta to ko da nake duba ɗan sharhohin malamai a irin abubuwan da suka kafa hujja da shi yawanci malaman da suka fi kafa hujja da yin tsawaita ai, yawaita sujada a sallah sun fi yawa hujjojinsu sun fi ƙarfi don haka ka rinka yin sallolin kana yawaita sujada ya fi lada zai fi lada a irin nasu ƙaulin shine abin da kuma suka fi rinjayarwa saboda haka idan yanzu misali in ka tashi za ka yi sallah ta ƙiyamun lail sai zama cewar kana da wani adadi na alkur'ani da kake so za ka karanta to idan izifi ɗaya za ka karanta to kaga ba za ka ce sai ka yi rubu'i ɗaya sannan za ka yi ruku'u ba ko in irin wannan alkur'ani ne mai shafi-shafi irin bugun hafsin nan na saudiya a ce sai ka karanta shafi guda sannan za ka yi ruku'u ka je ka yi sujada to don ka yawaita sujadin da ka karanta rabin shafi sai ka tafi kai ruku'u kai sujada kaga za ka yi sujada biyu ka dawo sai ka karasa shafin sai ka ƙara yi na haka yawanci shine abin da malamai suke nufi ya fi yawan lada din yawaita sujada din to Allah ya samu dace kuma wannan sai na nemo wannan ayar insha Allah gobe sai na wace alaikum salam na'am daga guda halatta ka nau nama karatun qur'ani kamar sadaka Allahu alazim ka faɗi sadakar lahul azim eh ware kuwa in ka ce sadakar lahul azim ah, Allah mai girma ya yi gaskiya ya zancen Allah ne dama ka gama karantawa eh ya yi hmm? ko alhamdulillah eh ni ya halatta babu babu wani abu na abin nan na laifi ko na bida a ciki shine shikenan ko subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikeen wa dammir a'daaka a'daa ad-din اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفية marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka yi mana wasici da musu addu'a ba su da lafiya ubangiji Allah ya tashi kafaɗin su waɗanda suka gabata Allah ya gafarta musu dukkanin wani mai wata bukata ta alkhairi Allah ya biya masa dukkan wanda yake cikin wata damuwa Allah ka yaye masa Allah ka yalwata masa ya rabbal alamin Allah ubangiji ya sanya mu cikin yattattun wannan wata mai alfarma masu yi mana ɗawainiya da hidima a wannan masallaci a irin waɗannan majalisai ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi kasanan suna yi da yawan su ba ba fa wani abu ake biyan su ba sha'awar su ce da aljihunsu kudin datarsu wayoyinsu na'urorinsu yanzu kama wannan na'urar ba mu taɓa ganin ta ba sai yau a gani to duk dai ba wani abu da za mu iya ce musu sai dai mu musu addu'a ta fatan alkhairi kuma wannan yana ɗaya daga cikin sadakacin jariya da mutum zai yi domin duk wanda ya bada wata gudunmawa a cikin wannan karatun da muka yi an yaɗa shi yanzu ran nan wani yaro daga abuja yake mun waya yake cewa yana ganin karatunmu live dan gani na yi da na buɗe su na ga yayi commenting ya ce masha Allah sai ne masa magana sai nake ce a ya aka kare ce ai yana bibiya yana gani kuma shi ma ya tuttura wa waɗansu link ɗin to yanzu a haka ya Allah kaɗai ya san iyaka wanda zai amfana da wannan alkhairin to duk wanda ya ba da gudunmawa a cikin yinta a cikin gudanar da wannan alherin shi ma ya samu sadakatun jariya har go ranar gobe ko da ya mutu ranar za a ci gaba da rubuta masa shi insha Allah Allah ubangiji haɗa da mu a cikin ladan gabaki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim